الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a gidan wannan talabijin da rediyo na banfere mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna wato gode wa Allah subhanahu wata'ala ko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara nuna mana wannan lokaci a wannan rana ta juma'a kamar haka kowace juma'a karfe tara na safe zuwa karfe goma muna kasancewa tare da sheikh abdulmalik a wannan gidan rediyo ba don komai ba sai don tattaunawa cikin abin da ya shafi al'amuranmu na rayuwar addininmu na musulunci da kuma rayuwarmu ta yau da gobe yan uwa masu kallonmu da sauraro a yau dai muna 20 ga watan da ula wato wata na biyar kenan a watan musulunci guda goma sha biyu a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu wato 20 ga watan da ula shekara ta 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato 22 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya don ci gaba da wannan maudu'i mai dogon zango da malam ya ɗauko shi tun bara kenan a waccan shekara malam ya tattauna mana wato ya yi mana zama biyar an samu kuskure a mun zaci cewa an tsaya a wato zama na shida ne muka tafi hudu da aka dawo aka dora a zama na shida ashe zama biyar aka yi sai aka dawo aka fara daga zama na shida yanzu yau shine ina ga darasi na uku idan ka hada ga shida ga uku kenan ya zama
hudu kenan tara ko hudu kenan a wannan shine zama na hudu idan ka hada ga shida ga ga biyar ga hudu kenan ya zama tara wannan shine zama na tara kenan halka ta tara a cikin maudu'i da malam ya dauko mana mai taken al-istimar a wancan sati da ya gabata malam ya gangaro ya gangaro bayan ta'arifa da bayanai masu mahimmanci har aka zo kan wato da turawa suka shigo mana me suka same mu a tattare da shi kuma da wace hudda suka fara malam ya ce da suka zo sun same mu muna da addini muna da thakafa da kuma adat kuma muna da lugat to farkon abin da suka fara da shi sai suka dauki bangaren addini wato tumala ya fara da ya ɗauki ɓangaren addini sai ya fara tattauna akan mas'ala da ta shafi wata mazahaba da ake cewa ilmaniya malam da ya kira ta ce a huta a ce mata kufuriya to wannan mas'ala ce aka fara tattauna mana da ita ba tare da bata lokaci ba saboda malam akwai abubuwa da zai gaya mana masu yawa kuma lokaci takaitacce ne za mu wato ba malam dama a karmakallahu بسم الله الماجد المالمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonferai da kuma da suke bibiyar mu ta shafin sada zumunta na abin nan intanet kenan. da waɗanda suke cikin ƙasa da wajen ƙasa dukansu dai muna makowa gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu muka sake haɗuwa da 'yan uwa a tsawon lokutan da muke gabatar da karatu na mako mako ran juma'a daga karfe tara zuwa goma daga bayan sallah babba idan aka fara sai zuwa wata na bakwai ko kuma farko farkon wata na takwas sannan ake dakatar da wannan karatu kuma sai bayan kuma sallah inda ba wata bukata ta kama ba to kamar yadda malam sani ya bayani cewa an ɗauko maudu'i mai faɗi wanda shine al-istimar wato mulkin mallaka da yaren hausa duk da yake sunan shi al-ihtilal mamaya waɗanda suka zo suka mamaye mu na ƙasashenmu kuma suka ya ɓata mu na ƙasashenmu suka yi kace-kace da su to wannan maudu'i mun ce na da faɗi kwarai da gaske ba dan saboda akwai maudu'ai da dama ba wanga maudu'i kamata na yi a jashi sai ya kai tsawon shekara goma kamata na a jashi sai ya kai tsawon shekara goma to amma saboda yakin da ke gaban yana da yawa tana yiwa a ja shi ne gwargwadon abin da za a ganin an ja a shiga cikin waɗansu kuma mutu an tun da abubuwan suna da yawa ala'ayyati hal kamar yadda malam sani mai gabatarwa ya bayanin cewa an ɗauko wato mulkin mallaka ko mu ce turawa 'yan mamaya da kuma salon da suka zo da shi kuma sai suka fara da yakar addini kuma mun ce addini nan min babil insaf ba wai sun yaki addinin musulunci bane kawai a'a duk al'ummar da suka iske da wani addini za su kokari su yaƙi addininta da take a kan shi sai dai idan addinin ya zamanto nasu ba zai ci karo da wato kamar bukatocinsu ba su turawa to wannan ba za su damu da wannan addini ba an gane ko kenan daidai gwargwaron yadda addinin yake cin karo da manufofinsu daidai yadda suke shirya yakar wannan addini da makami da kuma wato makami na yaƙi da kuma makami na tunani ina fata ana fahimta ta wannan ya kamata mu fahimce shi to sai muka zo zuwa ga bangare na wannan shine kamar ya kawo kusan karatu na uku ina ganin game da tasiri a cikin addini har muka zo kan ilmaniya da tarifinta to yanzu inda za mu yi matashiya shigowarta a cikin kasashen musulmai an gane ko shigowarta kasashen musulmai da abinda ya ba ta damar shigowa da kuma abinda a cikin gida da abinda ya ba su waɗanda suka zo da ita damar rungumarta da kuma zuwa da ita a matsayin kayan haja wanda za su tallata ma duniya ina ganin dole sai an yi haka tunda karatu yana bukatar matashiya a wancan sati da ya gabata mun faɗa ilmaniya shine wato fasulid dinu anil haya ko fasulid dinu anil daula amma a ce fasulid dinu anil haya shine a raba addini kada a sanya addini a cikin komai na rayuwa abinda kai yadda da shi na addini ka je can ka karata da shi kai abinka amma dai cikin tsarin rayuwa bai dace a kawo addini ba shi yasa suka ce a kira ta fasluddin anil haya wasu suka ce a kira ta ad-dunyawiyya eh abi duniya kawai mun gane ko to lokacin da suka fara zuwa sun zo sun iske kasashen musulmai zamu fara da kasashen musulmai kasar indiya sun iske shari'ar musulunci ake aiki da ita kaga sai suka ba za mu ce kowa yana aiki da shari'ar musulunci a kasar indiya ba tunda ba haka ake nufi ba amma dai shari'ar musulunci tana da karfi a kasar indiya tana da cin shari'o'in da ake aiki da su to amma turawa suka sa aka musanya ta da nasu dokoki a shekara ta wato alif da ɗari bakwai da tis'in da ɗaya a mil 791 kamar da da faransanci wato kenan alif da ɗari bakwai da tis'in da ɗaya aka musanya shari'a ta musulunci da akwai indiya da shari'a ta turawa na ingila tun da ingila ita ce ta yi musu mulkin mallaka ba dan shekara 35 da 700 malam fa eh da 700 ba da 900 ba fa eh 1791 to sannan in muka zo masu yawa fiye da shekara 200 ne ake zance sai in muka zo misali kuma a kasar abin nan a kasar jazair jazair wagga abin nan wato ita ko kasar algeria suka ce ma algeria a alib da ɗari takwas da talatin an gane ko suka sa aka musanya shari'ar musulunci aka ɗora shari'a ta turawa an gane ko wanda kuma su ita ko algeria wanda ya mata mulkin mallaka shine kasar faransa ina fata ana fahimta ta to sannan idan muka zo a kasar misra misra ita ko a alif da ɗari takwas da wato tamanin da uku wanda kuma ita misra in muka duba kasar da ta so ta fara mata mulkin mallaka ita ce kasar faransa napoleon wanda an je an fafata da yaƙi wanda ba su ci nasara ba irin yadda suke so wadda akwai gari da ake kira mansura saboda wannan garin an yi yaƙi kuma an rinjaye su turawan faransa an kasanya mata mansura daga nasar ne wato wanda an ba nasara ina fata an fahimce ni to daga nan kuma wanda kuma a wannan lokaci wasu daga cikin abin nan kafin kenan su turawan ingila su samu abin da kenan turawan faransa lokacin napoleon sun ka samu suka so su kutsa amma ba su samu cin nasara irin yadda suke so ba duk da yake daga baya sun yi yaƙe yaƙe sun zo sun kawo tsare tsaren su wanda kuma in ka duba tasirin turawan mulkin ingila ne kuma sai aka samu wani ismail khaiduwai wanda lokacin kasan akwai wanda sun tasirantu da turawa suke ganin ya kamata a ce kasashen musulmi sun ɗauki tsari irin na turawa su zamanto kwafi za su yi gaba ɗaya ba wai kalla za su yi ba menene yake da amfani ga rayuwarsu wanda bai saba addinin su ba su dauka menene wanda bai da amfani misali ta fuskar kere-kere da wani abu a dauka wancan kuma wanda bai da alaka da kere-kere na ragaita su da tambada da lalaci munanan al'adu da kuma bakaken abin nan afkar a basu to in muka duba kuma a kasar tunus kasar tunisia tunisi su kuma an kai ilga'in shari'a ta musulunci a alif da ɗari tara da shidda kenan daga wannan lokaci sai zamanto kanunul faransi kenan doka ta kasar faransa ita ce take amfani tun da ita tunisia faransa ce ta mata mulkin wato mallaka in muka duba kuma a kasar maghrib da ake cewa maghrib tun da an ce maghrib asalin shi shine yamma amma ana kiran su wannan biladul maghrib maghrib al-arabi su kuma kasar maroko kenan an yi ilgha'in shari'a a alif da 913 a 1900 wato trace kenan suka yi ilgha'in shari'a ta musulunci suka kawo kanunul faransi tun da faransa ce ta musu mulkin mallaka in muka zo kuma a kasar kasar turkiya wanda ita ce daula ta ƙarshe wato wadda adda sunan khilafa ta musulunci an gani khilafa islamiyya ita ko turkiya a alif da ɗari tara da ashirin da uku an gane ko zuwa 1924 kenan abin ya fara daga 1923 zuwa to sai turawa suka ga ita kadai ce daula ta musulunci wadda ta yi saura tun da sauran daulolin saura sun wuce cikin tarihi irin su bayan dauloli na bayan dai daula ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma dauloli na khulafa ar-rashidun radiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin sannan kuma sai daula ta umawiyya ta sayyidina muawiya radiyallahu anhu وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لك الدولة الأموية سي الدولة العباسية بنو العباس إذا فتا أنا فهمتها تا عباس كما بابا منزو صلى الله عليه وآله وسلم أعين سكينان سي أكرات الدولة العباسية إذا فتا أمي جيني باي إتوا من الدولة تاي تسابو مسألولي هاكا سامو زامن زامن الدول الدول المتتابعة an gane ko ko asrul mamalik wanda kamar daulolin musulunci suke ta samun rauni sai kuma daula ta musulmi da a ƙasa andalus an gane ko wanda ta yi karfi a kasar andalus wanda su banu umayya waɗanda suka gudu daga cikinsu su ne suka je suka assasa wannan daula da suka je beladul maghrib a kasar morocco suka yi tunanin yadda za su faɗaɗa wato da awata addinin musulunci ina fata ana fahimta ta wanda kuma ɗaya ne daga cikinsu ya samu ya gudu sun shiga ruwa ne da shi da ƙaninsa bayan an yi musu juyin mulki to sun shiga ruwa suna iyo sai sojojin daular abbasiya suka zo suka kira suka ce ku dawo tun da mulkin ya an kwace muku mulki shikenan to shi yayan sai ce makarin shekar ka dawo sai karin shi to ai ba matsala mulkin dai so daga sun kwaci kada ka dawo kawai shi wan sai ya ci gaba da iyo ya ci gaba da tafiya cikin ruwa shi ko kanan ya dawo to da ya dawo yana zuwa suka kama shi suka fulli kan shikenan suka ci gaba da sha'anin su to shine ya je can a ƙasar maghrib sai fara tunanin yadda za a yi sai ya kafa wannan daula ta al-andalus ita ake kira andalusi da faransanci yanzu sai bayan wannan daula sai daula kuma bayan rugujewar daular abbasiya daular andalusiya turawa suka zo suka haɗe kai suka ruguza ta to bayan sun ruguza ta a kustantiniya bayan rugujewar daular andalusiya musulmi sun samu sun sami wannan daula to ita ma sai ta zo ta ruguji to sai zamanto daula guda ta yi saura ita ce daular uthmaniyya a turkiyya to wannan daular Uthmaniyyar Turkiyya da ta yi karfi ita ce ta yada musulunci a bangarori daban-daban na duniya musamman wajen gabascin turai in ka diba har wajen su yankunan wasu yankuna na wajen gabascin turai wajen rasha turkiya ce ta yada musulunci har ma nan waɗansu yankuna na turai ta yamma turkiya ce ta yada addinin musulunci shi yasa kake ganin adawar turkiya da faransa ba wai adawa ce ta yau ba saboda turkiya ta yi zama fawa a duniya kusan shekara 500 ko 450 da wani abu suna nan a matsayin daula mafi karfi a duniya kuma daula ta musulunci ina fata na fahimta ta wanda burbushinta in ka duba da hatta da kasashen larabawa in ka ɗauka irin su saudiya irin su syria irin su philistine ina fata ana fahimta ta irin su abin nan misra duka mulkin mutanen turkiya ya kai wannan wurin ina fata ana fahimta zama na kasashe da sun zama karkashin su yasa kake ganin har yanzu akwai adawa ta tarihi da siyasa tsakanin larabawan khalij misali muka ɗauka irin su saudiya da kuma waɗannan su mutanen turkiya da yawan mutane suna tsammanin kamar abin yau ne ya fara ba yau bane matsalar take in ma aka duba tun a zamanin daular abbasiyya tunda atrak turkawa suna da ƙarfi a cikin daular abbasiyya wanda kuma yahya barmaki sai da aka yi ƙoƙarin ana ganin kamar yana son mulki aka kashe shi a wancan lokacin kenan wancan lokacin tunanin ajalib sun fara ƙarfi a cikin daulolin musulunci kaga dole ne mutum ya karanta tarihin musulunci kuma ya karanta tarihin ma makiyan musulunci saboda wannan zai taimaka maka wata matsala ba yau bane ko jiya ta fara ta yi shekara 800 ko dubu kai kana tunanin yau ne wannan mushkilakin ta fara an gane wannan to sai turawa suka zauna suka ga ya kamata daula ta musulunci wadda ta yi saura ta shiga cikin rauni tunda wannan lokaci daular Uthmaniyya daga cikin asbabu suqut asbabu suqut wanga bincike ne mai yawa wato ma'ana idan dalibin ilimi yana son ya bincike nan zai iya samun kamar bahasi fiye da bahasi ɗari karkashin wannan wato duk wata daula gwamnati duk wata masarauta menene asbabu nuhudiha ko asbabu qiyamiha wastimrariha in saqatat asbabu suqutiha kamar kowace gwamnati kowane mulki kamar waɗanne dalilai suka taimaka wannan mulkin ya kafu kuma ya ci gaba da kafuwa shine asbabul qiyam kafuwar mulki asbabu istimrar an gane ko shine me yasa wannan mulkin ya ci gaba yin shekaru masu yawa in kuma wannan mulkin ya kai kasa asbabu suqut wannan malaman tarihi suna karatun wannan to asbabu su kaga yanzu masarauta nawa akwai gwamnati nawa akwai kaga duka kana iya bincike kan wannan kaga ba zancen bincike ɗari na ba ina fata ana fahimta ta yawwa ala ayyati hal shine daga cikin manyan dalilan suqutud daular uthmaniyya shine wato bashi da yayi yawa duk lokacin da ake cin bashi da yawa to kaga matsala za a samu yau ba gwamnati ba hatta da mutum an ka ce bashi ya mishi yawa ka gani ba haushe ya ce bashi in yi yawa karin magana ne bashi in yi yawa arama kawa ga biya ne bashi in yawa kawa ga biya ne ko ba haka ba na wani yake cewa yake cewa ya ce na shirabu shayi walau bidai ya ce su ko bashi na sai sun sha shayi sai an ka ce to fa idza taraka mata duyun ya ce nughayyirul makan ya ce su ko da bashi sai sun sha aka ce to in bashi yawa ya ce sai mu sake wuri mana mu ta kamu to shine bashi musiba ne ina fata ana fahimta ta wanda babi ne wanda zaka ganin ga ayatu nan musamman atwalu aya fil qur'an al karim tana bayani ne kan bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn sannan in kaddibi ma cikin littafin fiqh akwai babi na duyun in kaddibi cikin littafin hadisi akwai hadisi da suka bayani kan duyun to ta'thiru dayn ala al fard wal mujtama gashi nan sai ka duba ka gani kai karatu bincike ne ɗaliban ilimi ya kamata su yi bincike kan irin waɗannan abubuwa kwarai da gaske almuhimmu daular bashi ya yi mata yawa
na san in an zo a cikin karatu wajen sai an zo kan shi kansa makircin da turawa suka samu na akan shi kansa bashi a kasashen a wannan duk zai zo ai kamar wannan kasan da yasu yanzu muna cikin tasirin su ne a cikin addini ai ba mu zo cikin tattalin arziki ba ai ba mu zo cikin abin da ya shafi zamantakewa ba ba mu zo cikin abin da ya shafi shari'a ba ba mu zo cikin abin da ya shafi tsaro ba ba mu zo cikin abin da ya shafi kafafen yada labarai ba shi yasa nake ce maka wannan maudu'i in za a ja shi zancen shekara goma ne ake yi ina fata ana fahimta ta sai dai daidai da maslaha abin da muka ga za a iya yi sai a gabatar da shi to wannan lokacin daular Usmaniya tana cikin bashi babu kuɗaɗe sai suka shirya yahudawa sai suka zo da kuɗa makudan kuɗaɗe sai suka zo inda sultan abdulhamid athani kamar yadda suke cewa sai suka ce mishi to ga kuɗi ya ɗan ba su wani yanki cikin filistin ya ba su wani yanki cikin filistin to da yake waɗannan masu mulki suna da tunani suna da hangen nesa kuma ba masu kwaɗayi ba ne sai ce to ai babu matsala ina iya baku filistini amma ku sani filistini ba taubace ni a matsayina na shugaba tunda daga lokacin da shugaba yake tunanin ƙasa tashi ce shi to daga nan an samu matsala a'a ƙasa taka ce da kai da 'yan ƙasa sun wakilta ka ne ka jawo musu alkhairi ko ba haka ba wato kuma ka kare musu sharri ma'ana da izinin Allah ba wai kai kai za kai ba da kai da su a haɗu karfi da karfe ai aiki yace to babu matsala ku kawo kuɗi amma da sharadi Filistini ba ta bace Filistini ta musulmin duniya ce tunda Qudus ba ta Laraba bace ba ta musulmin duniya ce yace to za in kuka kawo kuɗin sai ku ji duk kasashen musulmi gaba ɗaya an gane ko kamar yadda malaman tarihi suke basuwa ya ce ku je duk musulmi a tambayi shi ya ce ya yarda ya yi signing sai kun kamin duk signing ko sun ya cire ta musulmin duniya kaf sun yarda sai in banku
kora da
an gane ko eh to dan haka wannan shine to sai turawa bayan sun fahimci ita kadai ce daula ta karshe sai suka haɗa kai su faransa su jamus almaniya su suwesra swiss kahirrai ahzabul kufriya sai suka haɗu suka ce a yaƙi turkiya da suka yaƙi turkiya wani lokaci suka ga sun ci nasara a kanta sai suka ɗauke sarkin turkiya suka yi gwaje da shi sai suka kawo wani soja da ake kira mustapha kamal ataturk suka ce to kasan duk wani abu in ana so ko na nasara na kamar ko na mai kyau na ko mara kyau na to an fi son a sa karfin soja tare da shi saboda yanzu misali in soja ya zo yana son a yi aiki a yi gaskiya to za a yi tun da bindiga ake tsoro to kuma in soja ne aka kawo lalatacce to kuma kaga zai yi banna tunda kaga Mustafa Kabal a tattauka wannan sun shirya da zakkuwa ba dan can abu na ba bindiga ta kaza ba a yadda da shi ba an yi ilga'in shi aka zo aka ce a kashe sunan khilafa ta musulunci an ce babu sunan khilafa don sunan khilafa yana tuna ma mutane da musulunci aka ce matan turkiya su hidda hijabi hijabi kauyanci na aka cire hijabi doka ce ta gwamnati aka ce kuma a daina kiran sallah da larabci saboda yana jawo mutane matsala an gane ko kenan kowa shi kiran sallah da yare ne kamar mu ne yanzu in yankuna hausawa na hausawa sai ka ce yanzu an ka tashi maruku a ce Allahu akbar sai a ce Allah mai girma shikenan an yi kiran sallah tunda da murya babba yawwa kenan wai misali kaga an yanke alakar su da musulunci ina fata ana fahimta ta kuma da mutanen turkiya haruffan da suke amfani da su na ajamina waɗanda larabci da shi suke rubuta yaren turkiyanci sai aka maida su na turanci waɗanga abcd ko abcd to da suka ruguza wannan daula a alif da 923 kenan yanzu sun cimma burinsu tunda sun taru kuma sun aza wanda zai biya musu bukatocinsu suna ganin yana da tunani irin nasu har yana suka zuwa ga wadansu abubuwa na addini kuma ya ce kaza ba za a yi ba kauyanci ne kaza ba za a yi ba kaza ba za a yi ba kaza ba za a yi ba mai so yana karanta tarihin daular turkiya ya ga irin yadda abubuwa suke faruwa ala ayyati hal malin sai mu dawo nan sauran sauran kasashen mu yanzu in muka dauki kamar kasar Niger da kuma Najeriya tunda in muka duba yanzu kamar kasar Niger da Najeriya dauloli na musulunci akwai su a waɗannan yankuna an gane ko to a Niger a faɗi cewa Nijar ƙasa ce mai bin tafarkin ilmaniya sai ranar 29 ga watan bakwai miladiya 1991 kenan le 29 juillet 1991 an gane ko aka yi taro a palais de congrès wanda mun faɗa jagorancin andre salifu wanda an kai taro na conference national aka yi kaza aka ce to niger za ta bi tsari na ba ruwanta da addini to amma akwai ɗan abin ke so in yi tsokaci akan shi tsakanin niger da najeriya abu na farko shine cewa a'a tun lokacin da turawan faransa suka shigo suka mamaye ƙasar dokar da ake aiki da ita ita ce ba ta addinin ba amma ba a shaida ba aka yi shela aka sanya shi a matsayin kundi wanda kuma in can da bature ne ya farlanta shi da ƙarfin tuwo yanzu kuma 'yan ƙasan ne aka sa suka sa shi a cikin kundi da yarda su mun gane wannan da kyau dan kawai san tsammanin a'a laicite ta fara aiki a Niger a 1991 sai fo a'a tun lokacin zuwan bature da laicite kin shi yanzu ana gane wannan a Najeriya ma da suka zo kaga yanzu in ka dibi daular Uthmaniyya ta Sheikh Uthman bin Fodio akwai wasu yankunan ta cikin Nijar akwai wasu yankunan cikin Najeriya to da suka zo can yankunan kudu galibi ba su iske addinin musulunci ba an gane ko sun iske mutane ne da sauran addinansu na gargajiya to nan kuma arewacin Najeriya suka suka iske musulunci shine yake da karfi to bayan sun ruguza wannan daulat an gane ko daular Uthmaniyya wanda har sun shigo har cikin Sokoto wanda kuma malaman tarihi suke faɗa sarki Muhammad Al-Tahir na biyu shine suka iske suka ɗauke shi daga Sokoto suka tafi da shi na manta cikin jahohin nan ko Bauchi ne ko ina can suka kashe shi suka yi kabarin suka tafi abin su to yanzu kenan ita Niger mafi yawancin mutanen ta musulmai ne amma an canza mata shari'ar ta an kawo abin ga kuma tare da 'yan ƙasa ita ko najeriya sai suka fahimci wani abu idan suka bar arewacin najeriya a matsayinsu na musulmai dama arewacin najeriya ba a haɗa shi da kudancin najeriya ba sai daga baya to suka fahimci cewa idan suka bar arewacin najeriya daban kudancin najeriya daban aka yi ƙasa biyu to matsalar da za ta faru shine musulunci zai yi ƙarfi sai suka ce to abin da za a yi yanzu a yi ƙoƙari a haɗa kudancin najeriya da arewacin najeriya kuma in an ka hada arewacin Najeriya da Nijar musulunci karfi zai yi in an bar su a matsayin kasa kuma ta daban musulunci karfi zai yi amma idan aka hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya a dace Nijar to a dace Nijar mi zai samu kenan kaga za a raba arewacin Najeriya da Nijar kaga an rage musulunci karfi kuma sai a ɗauki kudancin Najeriya a haɗa shi da arewacin Najeriya in ake haka nan kuma mulkin sai a maida shi kudu shessa ai capital ko mu ce headquarter ga wanda bai jin faransanci ta lagos aka kaita me dalilin kaita lagos saboda a nisantar da ita daga mi daga arewaci kuma nan wanda zai ba da damar da cewa duk wanda ake son a kare da shi daga cikin zarumai na arewacin najeriya abu ne mai sauki su tafawa balewa su sardaunan sokoto duk lokacin da an ka tashi karewa da wani abu ne mai sauki ai shassa su kansu sojojin da sun ka fahimci lagos ba wuri ba ne wanda gwamnati za ta iya zaman lafiya dole aka cire ta aka yi abuja da ita kaga ana cire ta daga lagos aka kai ta abuja kaga sai juyin mulki ya yi karanci tunda bayan bai da ta abuja juyin mulki na ganin guda ne aka yi da su abacha kawai ba sani ko mu fahimta ba to yana da kyau mu fahimci wannan to yanzu ga kasashen musulmai an mayar da su akan wannan tafarki shin su turawan nan da suka so an gane ko shin wannan kuma tasirin na musulunci da muke zance ba wai yana nuna su canza ba waɗansu ƙabilu ba a'a duk sauran ƙabilun da suka iske da waɗansu addinai sun yi musu tasiri saboda sun nuna musu addinan su shirme ne to amma mu ba mu damuwa domin mutum da yake akan shirka yake ba akan musulunci ba dama mutum ne mai abin nan alkufur millatun wahida muna ina fata ana fahimta ta to yanzu a nan aka makalla sai mu duba mu gani shin su turawan wanga abu da suka zo da shi ya aka yi suka zo da shi sannan kuma su kasashen musulmai ba an ce su musulmi ba ne kuma allah yana taimakon musulmi shin me dalilin da ya sa aka zo turawa suka ci nasara akan mu kaga in mushiriki da mushiriki na babu matsala ka fahimta yanzu kamar kasashen da ba na musulmai ba da tura su suka iske su arna suka ci nasara a kansu sai mu ce to waɗanda su arna ne kafiri ne yake kafiri to amma kasashen musulmai mu ba mun ce mu musulmai bane to sai mu dawo mu karanci kanmu dole da sai mun karanta dama ai Allah ya ɗauki alƙawalin zai taimaki wanda yi wanda ya taimaki addinin sa wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha لقوي عزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد to irin wannan dole ɗalibin ilimi ya yi hattara nassi ba a ɗaukar shi haka kai tsaye a ce a fahimce shi saboda in wata matsala ta gito dole sai an sanya za a yi a warware wannan matsala ina fata ana fahimta ta to irin wannan matsala ta taɓa faruwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi yakin badar sai Allah subhanahu wata'ala ya ce makafirai bayan Allah ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين كو موهن كيد الكافرين واتو فلم تقتلوهم باكوكو ككشيسو با ولكن الله قتلهم سيدي الله كشيسو معنى ƙoƙarinku ba shi ne ya kai ga kashe su ba ku iyaka da taimakon Allah ne kuka samu nasara don kar ku yi gurur in kana da ilimi ko wata ni'ima kaka sa tsammanin dubara kace wayon kace ilimin ka ne na saba kace waye waye waye sanin manyan ka ne ko wane ne a'a walakin Allah qatalahum da kirhim Allah ne kuka kashe su domin an yi yakin badar su kafirai sun kai dubu da wani abu dubu da yan kai ko a ɗauke su ma dubu ku musulmi kuna ɗari uku da wani abu su sun fito yaƙi ku ba ku fito yaƙi ba ku kun zo ne za ku dan abun ga masu makamacin ku kadan na kuma aka buga aka yaki kuma Allah ya ba ku nasara sai Allah ce to kuma wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kai jifa ba kai ka jifa ba Allah ne ya jifa ma'ana kai ka jefa a zahiri amma isar da abin da an ka jefa Allah ne isar da shi to almuhimmu dai sai Allah ce ba kafirai in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wato in kun nemi cin nasara to ta nasara ta zo ma'ana in kun nemi a yi hukunci domin alfathu tana nufin wani lokaci alhukmu ina fata an fahimce ni kan mutane sun tsammanin kullum an kace alhukmu ana nufin alfathu ana nufin budewa wa yaquluna mata hadha alfathu in kuntum sadiqina yaushe ne wannan budiya wani yaushe ne za a yi hukunci tsakanin mu da ku to in tastaftihu fataha nan neman hukunci istaftaha ya nemi a yi hukunci domin alifun da sinun da ta'un tufidu at-talab tana ɗaukar ma'ana fiye da goma amma zahirin wanda fitowa shine at-talab ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fahima ya gane istafama ya nemi a ganar da shi shi yasa ake ce tambaya al-istifham mun gane wannan da kyau to in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in kuna neman Allah ya hukunci to Allah ya hukunci wasu sun ce mu'minne ake nufi in tastaftihu dama sun ce Allah ya ba su nasara yayi hukunci su wasu suka ce a'a ai kafirai ne kafin su je yaki su Abu Jahal sun je bakin Ka'aba sun ce yakin nan da za su je to Allah ya hukunci ya bayyana mai gaskiya to wa in tantahu fa huwa khairul lakum in kun bari shi ne mafi alkhairi gare ku ma'ana waɗanda suka ci daga cikinsu don wanda ya mutu yanzu ba a ce mai wa'in tantaku kawai haka ba sai Allah ce wa'in ta'udu na'ud in kun dawo kuka ce za ku yaƙi gaskiya na'ud za mu dawo mu sake ba su nasara a kanku walan tuhun ya an kun fi a tukun shay'an walau kathurat wa anna Allah ma'al mu'minin to yanzu in ka dibi wannan an ce in kafirai suka dawo kuma za a sake ba za a bada nasara to sai aka yi yakin Uhud da aka yi yakin Uhud kuma sai kafirai sai suka samu nasara akan musulmai a farko musulmi sun ci nasara daga baya kuma sai abin ya juyi kuma Allah ya ce wa in ta'udu na'ud to kaga dole nan sai mutum ya duba ya gani menene inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari to kaga wadanga ayoyi ne kaga yanzu in wani bai hudi ne ko wani mutum wanda ba musulmi bai zo ka wadanga ayoyi ya zaka yi da su kaga dole sai kana da fahimtar yadda ake yin aljam'u bainal nusus shine sai malamai suka ce in sharadi na wanda yake yufidu wato an-nudra kamar ba tabbat bane qalil an-nadir shine abin da yake qalil ba tabbaci ba wato da inda idza intabe kaga idza sai a ce ta sharadi ta ko ba ka bari in sharadi na sai a tai a ce to ai kwana to mi bambanci sai ce kai dai ne a a cikin siyakin lugha da alqur'ani akwai bambanci tsakankanin su ita idza sharadi ce amma tana nufin abin yakthuru wuquhu ko ko ana da dhannur rajih ala tahaqquqihi ma'ana ana ganin abin nan tabbas yana iya kasancewa amma in ka je in duk da shar'i ta amma abin ba tabbas bane shi yasa Allah ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه كاغا الله تي فإذا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه idan bai kyauta zo musu su mutanen fir'auna sai ce wannan ai ta mu ce saboda dama abun ne wanda yake yawan maimaituwa a rayuwa ka samu abin da kake so amma Allah ce wa in tusibhum sayyi'atun yatayru kaga in bai ce idza tusibhum sayyi'atun ba saboda ita sayyi'a din wani lokaci ne take zo musu mun gane wannan da kyau to malamai suke cewa dai almuhimmu a gurguje nan shine cewa ko da kana musulmi to akwai abubuwa akwai shurut akwai asbab kenan alhukmu la yathbut hatta tathbuta aw takmula shurutuhu wa tantafiya mawani'uhu sai sharuɗa sun cika kaf kuma babu abin da ya hana abu ya zo sai abu ya tabbata kenan da Allah ya musu alƙawalin za su ci nasara in ba su saba ma Allah ba da aka ce sai aka saba wasu malamai suka ce shine sun saba wajen karɓar fansa barmakon su yimi su kashe waɗanda an kama wajen yaƙi sai suka kamshi fansa to sai an kace musu in sun karɓi wannan fansa fa to su sani fa su ma sai an kashe musu daidai mutanen da sun ka abin sai suka ce babu matsala suka karɓi kuɗin don saboda su sai makamai su ba ba wai sun karɓa bane don duniya saboda a sai makamai musulunci yayi karfi an gane ko sai suka manta wasu malamai suka ce a'a shine saboda sun saba da aka ta yi yaƙi uhudu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma mutanen da suke kan dutse kasso sabka kasso sabka duk yadda suka ga musulmi sun ci nasara ko an ci nasara kan musulmi kasso sabka domin in musulmi suka ci nasara kaga suna nan suna tsaro in an ci nasara kan musulmi suna iya rage ma musulmi da dadi domin suna iya halbi daga sama sai suka kiya ko da an ka zo kafirai suka baza da gudu suka waske sai suka ga ana zinariya tana faduwa dama kahiri ka san sakari da hadda zinariya ka zo ita wajen yaki sai an ka ce alganima talganima alganima talganima sai an ka sabko ko da an ka sabko lokacin Khalid bin Walid radiyallahu anhu bai musulunta bai zo ya kashe waɗanda suka yi saura kada sai aka sa musulmi tsakiya to kaga ashe shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ce wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi idnihi Allah ya cika muku alkawari kuna kakkashe kafirai amma da izinin Allah amma matsalar ba daga wajen ubangiji take ba hatta idza fashiltum lokacin da kuka ragwanci wa tanaza'tum fil amri kuka jayayya wa asaitum kun ka saba na ana nufin sashen musulmi domin in sashen ku ya samu matsala kuna kun ka samu matsala shi sa Allah ya ta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum kun ka saba wa asaitum rasul ko wa asaitum amran rasul domin wasu ka ce wa asaitum amran Allah domin in ka saba manzo ka saba ma ka saba ma Allah wasu ka ce wa asaitum amran rasul wasu ka ce a wa asaitum Allah wa rasuluhu duk dai man yuti ar rasula faqad ata Allah kenan mafhumuhu man asa ar rasula faqad asa Allah to sai shi din yazo ce kai shi kuna tare da fiyayyen halitta Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni da annabawa ku kuma ku ne mafi girma daga cikin sahabbai kuma a zo a yi yaƙi kahirrai waɗanda ba su sallah masu cin mushe masai arni kuma ya nasara akan ku to Allah allamul ghuyub na sai Allah ce awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha sai Allah ce qul huwa min indi anfusikum lokacin da musiba ta same ku alhali ku kun yi lumkinta kun kashe musu mutum saba'in kun daure mutum saba'in yi ko sun kashe muku mutum saba'in sai kultum anna hada ta yaya sai Allah ce a'a ku saurara ga fatawa daga Allah fatawa ta Allah direct eh qul huwa min indi anfusikum annabi kace musu Allah ya ba su fatawa daga wajen su ne matsalar wasu suka ce saboda sun karbi fidiya sun yarda a kashe musu sai suka manta wasu suka ce a'a sun karbi fidiya kuma sai Allah ya sa dalilin da za a kashe musu mutane sai sun saba ma al'amarin manzo saboda su samu darasi cewa saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin tashin hankali bane falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim kenan malam wannan mun bada misali ne idan ya kasance
saboda sababin da ya sa tura suka wasu kasashen musulmai tauhidi suke bi kuma an karin jaye su a'a akwai matsalolin da musulmi suke fama da su shi yasa sai kafirai suka yi nasara akan su kuma Allah yana jarraban musulmi wani lokaci to jarraban nan don a daidaita ne in kaga musulmi suna cikin matsala a'a Allah yana son su dawo kan hanya ne saboda akwai abin da aka bari sai Allah ya yi muku wannan jarabawa don ku gane shi yasa kaga idan mutumin da yake wasa da dukiya idan ya talauci ko arzikin shi da baya sai kaga ya dawo ya bin daidai yadda ake so to kaga ashe idan aka bar su ita jaraba kamar kamar yadda malami yake cewa kamar makiyayi ne yana korar dabbobi idan suna tafiya akan hanya ba ruwan shi da su amma idan suka sake hanya ce dole sai amfani da sanda a dan abin nan in ba ta ci buga a buga dan a dawo to haka ne Allah yake yake mutane yau mutum na tarwa ce ala ayyati hal kasashen musulmai waɗanda aka zo aka same su ko dai a ce sun saba ko a ce a suna kan tauhidi amma matsalar da ta faru Allah yana son ya jaraba su ko ko mahi yawanci sun saba ba masu tauhidin sai matsalar ta zo ta shahi wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ina ganin mun dan yi bayani dai abin ga don abin ya hito to ala ayyati hal kenan kasashen musulmai sababi na farko na samun turawa su shigo har su kamu da ilmaniya shine an yi nisa daga addinin musulunci an yi nisa da karantarwa ta musulunci an yi nisa da aƙida ingantatta ta musulunci da yawan mutane ba ruwansu da aƙida ingantatta ban kaura ce ake yi da yawan mutane ba su tsaya ba su yi sallah irin yadda ya kamata a yi koton kurciya ta aka yi wani makon ji shi ka ɗauka sai ya yi hutun shi na wata uku sannan ya dawo ya sallah wani ma ya daina sallah gashi nan dai abubuwa sannan musuluncin an ki aiki da shi a rayuwar mu ta yau da gobe mu'amala da mutane kaga mutum ya saki mace so dubu shi na nan tare da bita kullum sakin take kuma ana nan tare sai sake ta dubu da sahi da marace shi dubu kuma a zamna banda gobe kuma shi dubu duba yana haka tai sai ka rasa wani da shi da mata ta yi wallahi ba su san iya sakin da ita ita da ya bata san ko saki nawa ya mata ba amma kuma ana nana morewa an gane ko to ashe nisa daga aƙida ingantatta ta tauhidi wanda dole sai an tabbatar da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat bai dace ba tunda tauhidin nan shine sai an tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni domin menene shirka an yattakhidha wato al'abdu lillahi niddan yusawwihi bihi fi uluhiyyatihi aw rububiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi mutum ya sanya ma Allah kishiya cikin uluhiyya shi ba a bauta ma kowa sai Allah babu wanda ya cancanci a bauta masa akan cancanta sai Allah ko ba haka ba wa rububiyyatihi rububiyya shine al wato al maliku al khaliqu al mudabbir kace akwai wanda ya mallaki wani abu wanda ba Allah ba an gane ko a'a Allah ne yake ba wani mallaka wani abu amma ba mai mallaka hakika in ba Allah ba al maliku sannan al khaliqu Allah shi halitta kai da akwai mai yin halitta wanda ba Allah ba ko almudabbiru ka yarda akwai wanda yake da izinin ya zartar da wani abu cikin mulkin Allah ba da yarda Allah ba ko yayi tarayya da Allah wannan shirka ne an gane ko sannan kuma ko ka da wani da sifa irin ta Allah a'a sunan na iya zama daya amma ba daya bane kamar yadda an ka ce ra'asu kai ko ba kadan bane to ra'asul jabali ne kan dutsi ra'asul kalbi kan kare to kaga da kan kare da kan dutse ba ɗaya bane kuma duk halitta ce to da haka in an ce Allah yana da suna al-azizu sai ka ji wani an sanya mai suna al-azizu ba shi yake nuna sunan nashi da Allah ɗaya bane zatin ya bambanta kenan aikin ya bambanta ko ba haka nan bane ko halitta guda in an ka danganta abu zuwa gare ta abu na ya bambanta buka'us sabi kukan yaro buka'ul kabiri kukan babba buka'ul mar'ati to don mutane ne fa amma da kukan mace da kukan yaro da kukan babban mutum wallahi ba ɗaya ba gumzan ma ba guda ta ba wallahi an gane ko to in ya zama to cikin siffa guda an gane ko halitta guda ba abin bambanta to kenan dole na in an ka ce al-aziz don kaji an ce ma annabi yusuf falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz can kuma an ce ma Allah al-aziz can ma an ce ma kafiri zuk innaka antal azizul karim ba ɗaya bane wancan kafiri ne wannan annabin Allah ne ba ɗaya bane to shi kuma wancan ubangijin su ne gaba ɗaya ba ɗaya bane to da aka samu musulmi suna da matsala ta tauhidi suna da matsala ta ibada sallah bucin bucin da akai suna da matsala ta zamantakewa mata da miji kawai ba a damu da addini ba sai kaga mutum sai da za a kai mai mace wai yankuna musulmi fa sanar da za a koya mai wankan jaraba sai a ce ta wajen wallan shi koya ba wankan jaraba kato da shekara ashirin da wani abu bai wankan jaraba ba da yawan mutane wallahi in za a koya musu wankan jaraba sai in za a yi musu aure ne ka tai ka tambaya ka gani sai a ce ma amarya to a samu wata tsohuwa ta koya mata kai ko shi ko a koya wajen malla a ce tai a koya mata wankan jaraba sai ka mutu an koyi wankan jaraba shi na dariya to abu na biyu malam wanda ya kawo wannan matsala sai aljahal jahilci da ya yaɗu kasashen musulmai jahilci kuma kala biyu na jahilci na addini da jahilci kuma na ilimin duniya na kere-kere kaga wannan ya ƙara ba su dama ta su shigo muna tunda idan baka fahimci addinin ka ba mi za ka yi matsala ce mu da Allah ya kira mu ummatu iqra iqra kalima ta farko da ta sabkacin qur'ani ita ce iqra umurni ne da kai karatu ina ba ta ana fahimta ta to daga ina mun ka gadi jahilci babu qur'ani da hadisai cike suke da umurni da a nemi ilimi maganganun magabata salaf da sahabbai cike suke da a nemi ilimi da muhimmancin ilimi wa qur rabbi zidni ilma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima ayoyi ga sunan barjat hadisai ga sunan barjat sai mutane sun ka dauki ilimi na addini wasa ne a bar mallamai kamar wanda bai da ba aiki na ma ga tsaya shi na karatun addini ina fata ana fahimta ta to tunda wannan matsala ta samu an jahilci addini sai kuma ga jahiltar duniya da yawa daga cikin yankunan kasashen musulmai sai suka daina zancen bangaren addini a bincike na duniya iyaka duk abubuwan da mu da muke yi na gargajiya ne Na'am.
babu tsayawa a yi bincike kan abu a ilmance na'am kaga daula ta andalus an ruguza ta alhali ko daula ce wadda a duniyar kere-kere da cigaba ita ce ba ta rayar da turawa ta karantar da su sai musulmi sun gaja baya an ruguza wannan daula shikenan sai mi sai zaman to su waɗancan sun sace kaga babbar daular da ta fi karfi a kere-kere sun ruguje ta sun kwace ilimin ta Mata musulmi.
mi zai ba su dama kaga sai ya ba su dama su sarrafa ilimin dan dan su bautar da ƴaƴan waɗanda suka kwace ma ilimin kuma su sa musu cewa karatun wannan ilimi haramun ne ka fahimta kenan shi zai sa musu sai 'ya'yan matasan tunda shi tsoho ina ruwa ne da zancen abu ya kusan mutuwa yaran ake son su ci yarda da cewa karatun kere-kere kafirci ne sai su ci gaba da yin kere-keren su ci gaba da mallakan mu ina fata ana fahimta ta Na'am, na'am.
abu na uku malam wanda ya kamata mu duba daga cikin asbabukin da suka eh, abin nan Na'am.
musulmi ba su fahimci addini da kyau ba na'am da dama sun fahimci musulunci a karkace da yawan abubuwa a karkace ne ake yin su misali kaga akwai al-zahir akwai al-batin akwai al-asbab al-zahira akwai al-asbab al-batina musulunci ya yarda da su to sai aka koya ma mutane kawai ma ba sai sun yi amfani ba da neman ilimi na duniya da bincike da kere-kere da kare kansu sai ka ce a'a kawai da ka zan musulmi shikenan sai ka zo ka daga hannunka ka yi addu'a matsaloli su bige sun kare ina fata ana fahimta ta to ina matsaloli sun ka kare annabawa da Allah ya turo sun yi jihadi ko ba su yi jihadi ba Jihadi.
zuwa na sun kai da tabzaha sai su ce mutu sai ka haire su mutu a'a da aka annabawa ba su dauki takuba ba kaiwa ba su sa sulken yaki ba ba su shirya ba ba su yi yaƙe yaƙe ba to kai kawai sai ka zamna ka ce a'a kai ga yanzu yadda za a yi ka ci nasara ka koma ka rike tabzi ka ce Allahumma unsur fansurna alal qaumil kafir yo an annabi sallallahu alaihi wasallam bai san fansurna alal qaumil kafir ba kuma bai dauki matakai ba na tsaki mata to kenan kaga wannan at-tasawwuratul khati'a lil mafahim al-islamiyya yana daga cikin abin da yasa su suka samu sa'a shi yasa su suka iske mutane sun yi nisa daga fahimtar musulunci sun rasa sun ki bambantawa tsakanin at-tawakkul wa tawakkul na'am shi at-tawakkul shine ka dogara ga Allah kuma ka yi aiki shi ko at-tawakkul shine ka ki aiki ka ce ka dogara ga Allah kwarai shi ko al-ghururu ka yi aiki ka ce a'a Allah ba sai ya taimake ka ba shi gurur shi a wajen turawa ilimin ka ne eh kana ganin dubara kace da karfin ka to wannan yana daga cikin abin da ya taimaka sai ka ga yanzu ma wannan abin ho shine yazo ya kai mu mutum bai noma kaji ana kiran wai k- karin magana mallan yaki tsammanin wani rabbuka mallan yaki noma shi na kiran dan manzakka ka gani wallahi mutum wai shi na dan yana jiran wai maharishi bayyana ana can ana kere-kere ana yin kamfunna kana nan kana jiran maharishi bayyana mun ce mahadi bai bayyana ba a aqida ahlus sunna akwai mahadi amma mahadi kahin maharishi bayyana tashi ka nemi bindiga in ma hadi ya bayyana ai ta kare baka ji ba baka san mahadi ko shina bayyana ko bayyana ba suna nan tahi inda tana da ka nemi bindiga mai halbi da kyau da kai da su kowa rai guda gare shi a fafata ka himma hadishi bayyana in ba haka ba suna iske ka gidanka da tabzaha wallahi su buɗa mahuta
da An nuna kamar- min.
da gamhari ya bayyana ma ma na- baka ji ba to kai kana da labarin mahadi zai bayyana suna can suna makamai da izini izini kana da kana jira mahadi shi bayyana ba da Allah malam ya kamata musulmi mu san wato a takaice malam eh kamar yadda kuka yi bayani mm.
kenan sababi da zai sa nan da nan a cin maka ko a hallaka ka ko a samu nasara a kan sakaci da addini Sak- ba- da rashin fahimta addini da rashin karatun addini da rashin na farko ma baka san aqidar ka ba na biyu ka san aqida amma kuma wasu abubuwa da musulunci baka fahimce su ba Na.
tun da yanzu misali ka ce ka yadda da Allah to ina yadda da Allah kuma Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard na'am fantashiru fil ard sai ka zama kuɗi su iske ka Allah shi ce ba annabi a tashi a yaƙi a yi shiri a yi tattale fa idza azamta fa tawakkal ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi ghazawat da sarayin nabi sallallahu alaihi wasallam ga su kana gani Na'am.
kuma ka ce a'a shikenan a zamna ba sai an yi yaƙi ba ba sai an yi saraya ba kan musulmi su ɗauki mataki kan su yi karatun ilimin ƙere-ƙere su dai bari kawai kullum a zo a kewaye mu da makamai ai ta buɗe buɗe huta shi ma yanzu wanga duk addini duk fahimta addini ta subhanallah ala lokaci yayi mu yi hakuri wanga nukta ina ganin dole kanta za a tashi eh, sati mai zuwa in Allah wato ya kaddara insha Allah ta'ala Na'am.
abinda muka faɗa zaman tuli Allah shi ba mu lada Na'am.
wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik masu kallonmu da sauraronmu kun ga dai yadda malam ya tafafata mana akan wannan nukuta ta eh, abin da ya shafi wato yadda turawa ko kuma suka yi amfani da mutanen da suke tare da mu na cikinmu suka shigo mana da wato aƙida wacce ake kira ko mazhaba da ake kira ilmaniya ko kuturiya kamar yadda malam yake faɗa ga da tasirin da ta yi da matsalolin da ta haifar duk da maudu'in bai kare ba wato akwai sharri mai yawa a tattare da wannan kuma da yawa za ku ga abin ya yi tasiri ga al'ummarmu ko yanzu mu'amalar mu ta yau da gobe cikin musulmi wanda ma kake ganin shi ma yana da addini sai ka ga in kana magana sai ce nan fa kasuwanci muke harkar ba magana addini ba ce kakka wani zancen Allah ba magana Allah ba ce za ga da yawa wannan ya yi tasiri muna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari da wannan lokaci ya yi masu kallonmu da sauraronmu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi ya ba mu ikon kuma aiki da abin da muka saurara na gaskiya na daidai wanda kuma yake mara kyau Allah ya ba mu ikon nisanta shi ya tsare mu daga wannan sharri na turawa ya kare mu daga sharrunsu na cikin gida da masu tunani irin nasu Allah kuma ya taimaki kasashenmu na musulmai gabaki da ya ba mu nasara a ciki wato dukkanin makiya ya ba mu nasara a kansu ya kare mu daga sharrunsu a wannan gidan talabijin da rediyo na banfere allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka da ma'aikatan ciki gabaki daya Allah ya kuma biya mana bukatunmu na alkhairi gabaki daya amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته